بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين النبي وولي بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم وأولي ببال في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا آه، jiya mun yi magana akan abin da ya shafi ah, tabanni wato mutum ya maida dan wani ya zama ɗa a wajensa ya maida shi sunansa muka faɗi kuma dalilin da ya sa aka saba yanci da aka saukar da wannan hukunci ya zama a dalilin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan Zaid ibn Harisa shi zai ibn harisa ya nuna iyakar ƙaunarsa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu ma kuma ya nuna ƙaunarsa zuwa gare shi shi yasa ma aka ce wato shi harisa su ɗin daga baya ya dawo ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka ce suna daga cikin zuriyar da dukansu maza guda hudu da da uba da da da jika dukansu sahabban annabi shi harisatu ya zama sahabin annabi shi ma daban zaido shi kuma a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ne daga nan sai ya aifi ɗansa usama shi ma ya zama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi usam shi kuma ya fi ɗansa muhammad to dukansu da harisatu da zaidu da usamatu da muhammad dukansu sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam yawanci ba a samu irin wanda suka samu wannan ba sai gidan sayyidina abubakar shi ma ya samu wannan babansa abu kuhafa ya zama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina abubakar ya zama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama dan sa abdurrahman ya zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abdurrahman shi ma dan sa muhammad shi ma ya zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to gidan sayyidina abubakar da wajen su zaid ibn harisa su suka samu wannan a ce da uba da ɗa da jika da jikan jika duka sahabban annabi wayannan su suka samu wannan bayan nan wannan aya ita tana gaya mana cewa annabi'u aula bil mu'minin shi annabi shine wato yafi jibinta ga mu'minai akan min anfusihim ga kawunan su ma'ana kowane musulmi mumini a cikin abin da ya kira a gare shi yana so ransa yana son abu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abun yana son sa yana son abun to manzo Allah ya fi wannan mutumin muminin cancanta da wannan abun idan dole ne mutum ya bar wannan abun ya bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda a karan kanka manzo Allah ya fi ka haƙƙi akan kanka annabi wa aula lil mu'minina min anfusihim saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine ni'ima babba daga Allah wanda dukkan halittar Allah da ta samu ni'ima ta samu ne ta wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sai kaga dukiyarka da zaka mallaka ka samu ƴaƴanka da zaka mallaka ka haife su da dukkan abin da zaka mallaka tunda shine wasiqatul uzuma shine babban wasiƙa na dukkan ni'imar Allah to a sai shi kayansa ne shi ya fi ka cancanta akan ƴaƴanka akan dukiyarka gaba ɗaya shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim sannan wa azwajuhu ummahatuhu matikun annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma ummahatuhum su iyayen duk mu'mini ne duk wani mu'mini musulmi to matan manzon Allah iyayensa ne wa azwajuhu ummahatuhu shi yasa Allah ya haramta auratayya tsakanin koda manzon Allah ya saki mace to koko ya auri mace to wannan haramun ne wani ya ce zai aura wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada dama Allah ya riga ya doka ba za a auri matan manzo Allah ba don me yasa saboda su iyaye ne to amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ba baban kowa bane amma iyayensa mata kuma iyayen kowa ne hikimar ita ce idan ya zama baban kowa to zai zamto ba zai auri yar kowa ba kenan in ya zama duk za su zama sun zama ƴaƴansa ne kina to amma su matan ne su ne iyaye iyayen kowa su sun haramta ba wanda zai aure su to amma shi yana da dama ya aure ƴaƴan muminai duk yana da dama ya aure su sannan dukkan ainihin duniya duk musulmin duniya shi zai iya auren macen da wacce take ba musulma ba ma'ana ko da ahlul kitabi amma a wajen manzon Allah shi haramun ne shi ba zai aure ahlul kitabi ba saboda duk matar da ya aura ta zama uwar mu'minai to don haka ba a bukatun ta zama ba musulma ba to shi yasa manzon Allah shi a wajensa ba halal bane amma a duk musulmin duniya su halal ne za su iya auren ahlul kitabi وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض sannan ulul arhami ma'abuta kusanci jini dangi na jini wadda suke makusatan mutum ba'aluhum aula bi ba sashin su su suka fi tantanta akan sashi wajen gado shi wannan kuma hukunci ne wadda da farkon musulunci har zuwa farkon dawowar annabi sallallahu alaihi wasallam Madina lokacin da sahabbai muhajirun da ansar aka zo aka haɗu to manzo Allah ya yi mu'akatin tsakanin su ya hada ma'ana abuta ta addini saboda abuta ta addini ita ta fi karfi akan abuta ta jini ma wani lokaci saboda ana cewa ukuwatul islami aqwa wa asbat min uquwatin nasab cewa yan uwantaka ta addini tana da ƙarfi ita ta fi tabbata fiye da yan uwantaka na jini saboda yan uwantaka na jini in an je lahira wannan yayi aiki mai kyau wannan bai aiki mai kyau ba to sun rabu har abada kenan amma idan musulunci ne ya hada to akwai abokantakan tun a nan duniya har a lahira tana nan kaga kenan ta fi zarcewa to shi yasa farkon musulunci din idan mutumin muhajirun mutanen makka sahabbai da suka hijira suka koma madina da kuma sahabban da aka same su a madina su ne lansar manzo Allah yana hada su abota to har ta kai ga idan ɗaya daga cikin su ya rasu to ɗaya zai gaji ɗaya a lokacin musulunci ba a da yawa sosai to an an yi wannan saboda a ƙarfafa musulunci din to da musulunci bayan ya faɗaɗa ɗin sosai to sai ya zama an canja wannan hukunci din ya zama cewa a dole sai akwai dangantaka na jini wadda kuma suka fi kusa da mutum su za su gaje shi to shine anan Allah tabaraka ta'ala yake cewa kullul khali ba'dhum aure bi ba'd fi kitabillah wannan hukunci yana cikin littafin Allah min al-mu'minina wal muhajirina ma'ana daga mumine da mahajirai din nan da da suke gado to yanzu an mai da shi karama wanda suke cikin kusanci tsakani don aka an yi nuskan wannan hukunci din kamar yadda aka faɗa a cikin suratul anfal ma yana gani ko nan ma ya faɗa wa ulul rahmi ba umma wa ba'alin fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim to wannan su ne suka tabbatar da nuskan gadon mutumin makka da mutumin madina aka mai da shi sai in jini ya haɗa wannan ya zama a cikin littafin Allah a cikin lawul mafus Allah ya riga ya tabbatar da wannan illa me an tafaru ila awliyaikum ma'rufa illa sai dai abunda ba a canza ba ko ko aka ba da dama an tafaru ma'rufan ila awliyaikum ku ba kyau ma'ana a aikata abu mai kyau na kyautatawa a yi wani ɗan kyauta ga wadda suke majibantan mamacin wadda su a dangin ma ba su da cikin masu gado amma dai suna kusa da mamacin to ba laifi idan ya yi wasiya ya ce a cikin abin da na mallaka a ba wa wani kaza a ba wani kaza to za a iya tsakura wani abu sai a bayar cikin ainihin sulusun dukiya a kar ya wuce sulusi za a bayar ko kuma ma an zo za a raba a kowar suka bauta masa da yawa to ba laifi za a ɗan wani abu sai a babba su a ce su yi haƙuri dukiyar ta magara ne don haka amma dai ga wannan su ɗan taɓa to wannan za a yi irin wannan illa an taɓa da gida a wuya ya kuma rufa kana zalika fil kitab mastura wannan hukunci na canjawa aka mai da shi sai dangi na jini da kuma ainihin dangantaka ta musulunci mutumin madina da makka wannan an samu wannan nuska ne fil kitabi ya tabbata a cikin littafin mastura a rubutawa ne a cikin littafin na lawul mahfuz وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya kuma yake gaya mana alkawari da ya ɗauka tsakanin annabawa manzanni wadda aka ɗaukar da alƙawari tsakanin su da ubangiji akan isar da sakon Allah Allah yake cewa wa idza qanna min annabiyina wa idza ambata musu kai annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da aqasna mithaqahum min annabiyina yayin da muka ɗauki alƙawari da annabawa wadda tun a alamun zarri ma'ana tun ba a zama jiki na ɗan adam din nan ba tun a alamun zarri aka yi wannan alkawari tsakanin Allah da waɗannan annabawa da Allah ya aiko an ce a nan an keɓanci annabawa guda wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa maryam su guda biyar amma dai saboda su suka fi ɗaukaka su ne suke da daraja su ne ulul azmi min ar-rusul sai Allah ya ambace su amma na nufin dukkan annabawan da Allah ya aiko to an yi alƙawari da su tun alamun zarri shine Allah sai ya ambaci wa'ansu daga cikin su sai ya ce wa minka daga cikin wanda muka dauki alƙawari da shi tun alamun zarri nan akwai ka daga ciki kai annabi sallallahu alaihi wasallam a nan sai Allah ya fara da annabi saboda darajarsa da ɗaukakarsa ta fifici dukkan annabawa gaba ɗaya amma in a zuwa ne wajen isar da sakon Allah sun riga shi amma a wajen daraja ya fi su to sai Allah ya fara da shi sannan baya ga nan kuma Allah sai bai ambaci sunansa ba su sauran duka Allah ya ambace su yace wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam duka Allah ya kira su amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam to nan ma yana nuna Allah yana girmama annabi fiye da yadda yake girmama sauran annabawa bai kira sunansa ba sai ce wa minka da kai wa min nuhin sannan kuma da annabi nuhu annabi nuhu shi aka faɗa na biyu a nan malamai suka ce dalili saboda a cikin annabawan in ana neman a cikin su wanda aka lissafa shi ne na farko a cikinsu to sai aka bi nan na farko an faɗi wanda ya fi daraja wanda ya fi girma a nan kuma sai aka faɗi wanda ya fara zuwa a cikinsu sai aka ce wa min nuhin amma ba inda ba wannan usulubin aka bi ba to annabi ibrahim ne zai biyo bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aka ce wa ibrahima sannan annabi ibrahim wa musa sannan annabi musa shi kuma shi yake bin annabi ibrahim a wajen daraja daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai annabi ibrahim sai annabi musa a wajen daraja wa isa ibn maryam sannan annabi isa dan maryam to waɗannan inji Allah ce duk mun mun ɗauki alƙawari da su bi an ya'budullaha wa yaqu ila ibadatihi wannan alƙawarin shine su bauta wa Allah tun a alamin zarri mun yi wannan alƙawari da su su bauta wa Allah kuma su kira bayi zuwa ga bauta wa Allah wannan shine alƙawarin da aka ainihin faɗa وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كما وأخذنا منكر بي ميثاقا القول منهم للغريس ميثاقا غليظا القول وديك بكرفي أتكانهم رسول إن شاء الله تبارك وتعالى
ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يسأل الصالحين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما Allah ya ce mun yi wannan ɗauki wannan alƙawari da su saboda liyas'ala sadiqina bi sidqin saboda Allah ya tambayi masu gaskiya akan gaskiyarsu su annabawa ke wannan gaskiya da aka ba su na isar da sako da gaskiyar da aka ba su bautawa Allah din nan Allah ya ce mun yi don mu tambaye su akan wannan gaskiyar nasu shin sun isar da wannan sakon ko ba su isar ba duk da Allah ya san sun isar amma an yi wannan saboda urustawa ne ga kafirai su sani cewa an yi wannan alkawarin da su kuma sun isar da sakon Allah liyas ala sadiqina sidqina kamar yadda ya zo a wani da yake cewa fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin wallahi inji Allah yace za mu tambayi wanda aka yi aike zuwa gare su duk wanda aka turo musu annabi sai mun tambaye su inji Allah cewa shin annabawan sun zo sai mu tambaye su fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin yace Allah yace kuma wallahi sai mun tambayi su waɗannan manzannin ma akan cewa sun isar da wannan sabon sai mun tambaye su Allah ya sani amma zai wannan dan saboda a yanke wa kafurai hanzari a kuma ƙara tabbatar da gaskiyar manzanni saboda idan an je kiyama din in aka zo za a yi hisabi na a tambaya cewa manzanni sun zo muku ne su kafirai saboda halin da suke cikin cewa ma za ana min bashirin wala nazir ai babu wani mai bishara ko wani mai gargadi a cikin annabawa da ya zo mana to idan suka karyata sai a kira manzannin sai a tambaye su sai a kira misali kaman annabi nuhu sai a kira shi a ce mun tambayi mabiyanka sun ce baka zo ka gaya musu saƙonmu ba ta ce wallahi Allah na gaya mu na ga ka sani kuma na gaya musu sai ya tafaɗa ya tafaɗan abun nan cewa فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا دون ناجا مسؤولين عن ابوا جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واعتموا وخرجوا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت له واسررت له اسرارا دكا annabi nuhu zai ta faɗa ai ga yadda yi da su to Allah sai ce to gashi kuma sun karyata sun ce kai baka zo ba ko kana da shaida akan haka sai sai yana da shaida wai a shaidanka ce ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam daman ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas to shikenan sai a kira al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ce to ko me kuka sani game da annabi nuhu sai lallai manzon mu ya gaya mana annabi muhammadu ya gaya mana ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga abin da suka yi ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين duka sai a ta karanta ana ga Allah yana damun shi Allah ranar alƙari ne to shi kenan in aka yi aka faɗa sai Allah ce to mutanen annabi Nuhu ga fa abinda al'umman manzon Allah suka faɗa sun ce sun lalle ya isar to sai al'umman annabi nuhu su ca ubangiji suna nan ne suna nan ne aka yi abun za su zama mana shaida sai a ce to al'umman manzo Allah kun ji fa ga abun da mutanen annabi nuhu suka faɗa ya ai ubangiji annabin ka ne wanda ka yarda da shi ka gaskata shi kake son da shi ya gaya mana to in an kawo manzo Allah kuma labari ya kare kenan shikenan Allah sai ya san tabbas kenan labari ya isa to wannan shine sannan sai a kama su da wannan shine Allah yake magana anan liyas'al as-sadiqin an sirqihim wa yu'adhib al-munafiqin in sha'a wa yatubu alayhim ha shine ko liyas'al as-sadiqin an sirqihim wa wa'adda lil-kafirin 'adaban alima to kaga kenan anan an tambayi ma'abota gaskiya din sune annabawa kuma sun faɗi gaskiyar abin da ya faru da su to kenan kuma kamar yadda Allah ya faɗa nan falanan alanna allazina ursila ilayhim wa lanan alanna al-mursalin falan usanna alaihim bi ilm wa ma kunna ghaibin to duka abin da zai faru kenan ne yasal sadiqina fikihim sannan Allah ya ce su kafirai wa'adda lil kafirina azaban alima Allah ya tanadi azaba mai raɗaɗi lil kafiri daga kafirai wadda suka kafirce wa annabawa to su annabawan kuma kenan za a kaddara fa'adda lahum na'iman muqima su kuma kenan Allah ya tanadan musu ni'imomi madawwama madawwamin ni'ima tun da sun isar da sakon da Allah ya ba su
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريها فأرسلنا عليهم ريها وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا wannan aya ita ce farkon magana akan ya su asalin sunan sura suratul ahzab ma'ana yakin da aka yi na tattarkiya kenan ko kuma wanda ake ce masa ghazwatul khandaq wanda muka ce an yi shi ne a shekara ta biyar da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina a shekara ta uku mun ce an yi yakin Uhud shekara ta hudu babban yaƙi ne wadda yake a cikin tarihi don an yi yaƙin wato na gazuwatu banin nazir wannan yahudawa banin nazir wadda suka nemi za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallama don annabi lokacin da ya zo madina ya samu su banu nadir ya samu su banu quraiza su qainuqa da sauransu da ausu da khazraj da sauransu duka to sai yayi alƙawari da su yace tun da ya zo yanzu su yi alƙawari tsakanin su shi ba zai yake su ba su ma kar su yake shi shi ba zai taimaki mai yakan su ba su ma su yi alƙawarin ba za su taimaki mai yakansa ba aka yarjejeniya aka tabbatar da haka to sai suka zauna lafiya tsakani to sai daga baya sai suka fara ha'inci su banu nadir kenan to su akwai wani abu da ya faru ne wadda wani daga cikin musulmai ya kuskure ya kashe wani wadda akwai alƙawari tsakanin su kenan da su wannan banu nadir din to abin sai da ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ji har wajen su sai ce to ga abin da ya faru daga cikin mutanensa an samu dan kuskure ba da sani ba bai san cewa akwai alkawari tsakaninmu da ku ba ya kashe muku naku amma za mu biya biya shi kenan suka ce ha abul qasim ai ba wani damuwa ka zo ka zauna a nan a zo a tattauna a gaya za a yi to shi kenan da suka aje shi kusa da wata katanga to a sai sai suka je suka koma suna kamar mitin cewa to yanzu fa dama suka samu gashi nan ya zo har inda suke waye zai samu katon dutse a zo a sako ta gefen katangar nan ya hau a kashe shi ko a huta gaba daya shi kenan sai suka tattauna wannan abu manzo Allah shi kuma yana jiran akan za a zo a tattauna batun diyan wanda aka kashe to sai malaika jibril sai ya zo ya gaya masa yace ta maza ga fa abin da yake faruwa suna shirin za su kashe ka to ka tashi shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi sai ya tafi to bayan ya tafi ne yace to tunda suka karya alƙawari wannan alkawari da suka yi tsakaninsu to dole ko ya yaƙe su ko su tashi su bar madina to shine dai da ƙarshe an dai aka tsare su suka tabbatar da cewa dole za a yaƙe su aka ba su to suka roƙa akan cewa su za su bar madina to shine suka tafi wansu sha wansu amunan suka fitare to da sun tafi to suna jin zafin wannan abin to akwai yan uwansu banu quraiza su ma yahudawa ne to su kuma suna damun kudu da madina ne su banu quraiza to sai suka fara tattaunawa akwai wani daga cikin shugabansu da ana ce masa huyayy ibn afta sai ya nemo wa'ansu da su wa'annan banu nadir da aka kora din sai sun kai wajen mutum ashirin da ya neme su sai su zo su tattauna gaskiya su san yadda za su yi da muhammadu tun da gashi ku an kore ku guban nazir to mu ma wata rana kenan za a iya koran mu don haka mu san yadda za mu mu je mu haɗa kai da mutanen makka tun da su ma ba sa son sa yadda za mu yi mu haɗu zo mu yaƙe shi sai suka ce a to shikenan yayi sai suka je wajen mutum ashirin sai suka tafi makka da suka je makka dama a lokacin sarkin makka abu sufiya shine sarkin makka a lokacin suka same suka ce to ga abin da suka zo da shi muhammadu nan ya dame su ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa me zai hana a yi yakin tattarkiya ma'ana a haɗu a yi kwamba kawai gaba ɗaya a je a gama da shi a hutu sai su abu sai suka ce ah muka ai duk mutumin da zai yaƙi muhammadu kamar ya taimake mu ko muna son haka shi kenan sai aka ce to shi kenan a shirya sai suka shirya mutanen makka suka shirya yaƙi su waɗannan banu ƙuraiza suka shirya banu nari suka shirya sai suka sake zuwa akwai banu ghadfan su ma wasu manyan ƙabilu ne na larabawa ɗin suka je suka same su suka ce to ga abin da muke so suka ce sun yarda to sai aka shirya sojoji wajen mutum dubu goma ko ma kusan dubu goma sha biyu sai aka shirya akan za a zo a yaƙi annabi muhammadu a madina a gama da shi to shikenan akwai wata kabila da ake ce musu ainihin akwai banu bakrin da banu kuza'a to su banu kuza'a da banu bakrin lokacin da aka yi mazala sallallahu shirya zai tafi umra umrarsa ta farko aka tsare shi a hudaybiya din nan to a lokacin tun a wannan lokacin akwai su wannan banu bakrin da banu kuza dukansu ba musulmai bane amma su banu kuza sun yadda suna goyon bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka haɗe da annabi akan cewa ba za su yaƙi annabi ba ba za su kuma taimaki mai yaƙan annabi ba annabi ma ya ce to shi kenan shi ma ya yarda ba zai yaƙe su ba kuma ba zai taimaki mai yaƙan su ba in wani zai yaƙe su ma zai taimake shi zai taimake su su banu ku za a kenan to su banu bakrin kuma da suka ga haka sai suka haɗa kai su kuma da kafiran makka suka ce sun haɗe da su to sai a dalilin su ne ma aka ɗan samu fathu makkata ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta takwas ya je yaƙi mutanen makka saboda karya alkawari da aka yi tsakanin banu bakrin da banu kuza'a to su wannan banu kuza'a nan su ne suke tare da annabi sai suka ji labarin cewa kafiran makka da yahudawa ba sun shirya za su je su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai suka yi sauri a cikin kwana hudu kafin lokaci a yayi sai suka zo suka zo madina suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa tofa ga abin da yake faruwa don baka da labari cewa mutanen makka kafiran makka sun shirya sojoji banu gafana su hawazin da sauransu duka sun shirya banu ƙuraiza sun shirya banu nazir sun shirya akan duka za su zo su gama da kai to ka sanya za ka yi shi nan maza za su san da ya ji labari sai kira sahabbai a madina ci to ga fa labarin abin da yake faruwa ya za a yi za mu fita ne mu je mu tarbe su kafin su zo ko za mu jira su zo ya za a yi to aka ta shawarwari sai aka samu wannan mutumin faris bi sunansa salmanun faris salmanun faris sai ya ba da shawara ya ce su a wajensu a yankin faris in har za a zo a yaƙe su to sukan tona ramuka su kewaye garin ya zama duk mutumin da ya ce zai tsallaka ramin ya shigo to za su samu yadda za su yi su gama da shi to shi kenan sai maza Allah ya ce to a shi kenan sai mu karɓi wannan shawara to sai aka shirya duk mutum goma a cikin sahabbai a lokacin shi kuma maza Allah sai ce a fito wanda suka fito sojoji guda mutum dubu uku ne kawai aka samu sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka fito daga cikin Madina aka zo inda za a kewaye a yi tono din dama akwai gefen da kaman gabashi da yammaci duwatsu ne wadda daman akwai security kenan sosai a wannan waje din sai zama inda babu security sosai nan aka zo aka tare inda aka rinda tonon rami din sai sa duk mutum lansaru mutumin madina da muhajirun mutanen makka sai a hada mutum goma sai a ci to an ba su rami da za su tona gaba a arba'in za su yi arba'in arba'in kowane rami wadda za a yi to haka sai aka kewaye ko ta ina to da aka yi a wajen tono din ana ta yi sai ya zama inda so shi salmanu faris yake sai ya zama akwai wani fan dutse babban dutse haka wadda sun yi sun yi su fasa dutsen abin ya gagara sai suka ce to a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana sai shi zai dinga shi zai salmanu faris sai fito ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya to ya rasulullah ga abin da muka samu fara ne zalla sai ya zo ya zo shiga rami sai ce a bashi abun sara kaman abun nan guduma haka ko wani abu wanda zai fara dutse dai haka zalla sallallahu alaihi wasallam ya daga sai ya daki dutsen sai ya wani wuta haka sai ke cewa sai ya kabbara sai duk sahabbai sai suka ce Allahu akbar sai ce ya samu Allah ya masa bushara ne cewa zai ci yawa da su kisra manyan garuruwa a wancan lokaci din ya ce Allah ya masa albishar din wannan ya sake ta na biyu nan ma ya haske ya ce to har sham har ina ma zai karba Allah ya masa alkawari ya sake na uku sai dutsen ya tarwatsa ya haske ya fita ya faɗi dai garuruwa manya kamar yanzu misali dai a yanzu a ce kamar america ingila china misali wani ya ce zai samu nasara a kansu irin manya-manyan garuruwa to tun a lokacin sai muna bugai suka ce a ana gani sojoji dubu goma ma suna son su gagari mutane don hankalinsu ya tashi amma yana maganan ainihin kai kisra yana maganan rom yana maganan ina yana maganan ina ai wannan kamar yana faɗan abin da ba zai yi ba tun a lokacin muna bugai suka ringa faɗan wannan abu shi kenan su kafiran makka kuma an yi wannan abun sun taso sun zo to da suka zo sai suka ga wannan tsarin tonon ramin wadda kuma larabawa ba su san wannan tsarin ba na yaƙi abu sufyan yana gani su ka muhammadu nan wannan abin da yi nan ba tunanin larabawa ba ne akwai ne wadda suka yi abun wadda ba- ba tsarin larabawa ba don larabawa ba san wannan abun ba to shikenan sai suna tunanin ya za su yi su hauro ga ramuka sai ya zama suna tsoron su shigo saboda za a iya abunan dinsu sai aka tsaya a waje ko ina ana kallon juna sai da suka yi wajen kusan kwana sha biyar ko ashirin ko ashirin da biyar ma su suna wajen rami sabai suna nan rinya nan abin da ya yi tsanani ya yi tsanani ya yi tsanani sai dai a ɗan jefo kibiyoyi ko a jefa duwatsu haka dai aka ta yi abin ana nan ana zaune to din ƙarshe dai sai aka samu wani nu'ayin nu'ayin shi daga gatfana yake kabilan gatfana su ma sun zo da sojoji sun kai kusan dubu hudu, su wannan banu gatfana din da ya zo da shi ba musulmi ba ne a sai a koyi ya musulunta su duka yahudawa ba su sani ba yahudawan banu ƙuraiza da na ah, banu nadir da kafiran makka duk kuma ya yi mu'amala da su da sun san shi irin mutum ne wanda yake da hikima wanda yake mu'amala da mutane sosai sai za a ga yau sai zo don annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ya rasulullah kai kan ka san na musulunta sai eh ya ce to amma ka san mutanen makka ba su san na musulunta ba yan uwana garfana sun ba su san na musulunta ba banu quraiza da banu nadir duk ba su san na musulunta ba sai eh su ya rasulullah ba za a dan wani hikima na yakin nan ba a yi da yake yaki dan yaudara ne ba sai ce a duk abin da za ka yi ya kawo ya tarwatsa yakin ai ba laifi sai a yi shi shi kenan sai ce to akwai dabarar da zai yi sai ya tafi wajen mutanen makka su abu sufiyar sai ya ce musu a ba ba su ya fara zuwa wajen su ba ya fara zuwa wajen su yahudawan nan su banu banu nari- nazir da ba- banu ƙuraiza to da ya je ya same su sai yake ce musu to kun san fa mutanen makkan nan da suka tattaru suka zo akan za su yaƙi muhammadu za ku haɗu ka yaƙi muhammadu kun san fa ku- nan ba garin su ba ne amma ku garin ku ne za su iya munafurtan ku akan wani abu fa ya zama su tafi su bar ku da muhammadu kun ga za a samu matsala da su yi kwarai da gaske cutu ya za a yi cutu yanzu abin da za a yi shine ku ce musu ku kun yadda za ku taimake su a haɗin a yaƙi muhammadu amma sai sun ba ku sojoji guda goma sha biyu ko fiye da haka ya zama ku riƙe su don a tabbatar yaƙin da za su yi da gaske ne suka ce eh to gaskiya wannan babu laifi ai haka ce to shi kenan amma wannan sirri ne fa tsakanin na da ku kar ku ga wani suka ce a ba kuma mun san muna tare da ku to shi kenan sai sace tafiya sai je samu mutanen makka kafuran makka sai ce musu to kun san dai muna tare da ku a mun sani ai, mun san muna tare ce to na ji fa cewa su mutane yahudawan nan mutanen madina yahudawan nan sun shirya akan wai za su zo wajen ku su nemi sojoji guda goma sha biyu ko arba'in idan ah, in kun ba su sun- sun gane cewa muhammadu zai yi nasara a kansu don haka za su ba wa muhammadu sai ya kashe su don ya yafe musu zamantakewar da suke tsakaninsu sai a watse a yaƙi da don haka za zai- za su za su turo in sun turo mun har ku yadda ku ba su don kashe su za a yi suka ce to shi kenan a amma ba za mu yadda ba sai ya ce kuma in yaso sai dai ku nema su ba ku nasu suka ce to shi kenan to ana nan suka yi wannan sai ya tafi wajen yan uwansa gadfana ba duk ba su san cewa ya musulunta ba sai ya musu wannan dabarbarun cewa ai za a turo ana neman sojoji za a yi kaza haka da ya ta yi to sai ya sa musu kokonto a tsakaninsu duka gaba daya to sai ya zama ana zaune ga lokaci yana tafiya to sai su kafirin makka sai suka turo wajen yahudawa ranar juma'a ne eh, ranar juma'a suka turo dama cikin watan shawwal ne aka yi wannan yaƙi din aka shirya shi to da suka turo suna cewa yahudawa ya aka yi har yanzu ba ku zo muka yi shawara da ku yadda za mu yi mutum kariya cin nan ba ko kuna gefe mu muna gefe ya za a yi sai suka ce to mu da yanzu kun sani gobe asabar ba ma yin aiki a asabar sai dai ko lahadi sai suka ce to mu in dai da gaske ne ku ba mu sojoji guda goma sha biyu ko guda arba'in musamman rike su don mu tabbatar cewa ainihin da gaske tafiyar mutum a tare sai suka tuno abin da shi wannan nu'aym din ya faɗa sai o a sai daman da gaske ne kenan to sai sabani sai ya shiga tsakanin su to daga nan kuma sai Allah tabaraka ta'ala sai ya turo wata iska mai karfi ita ma sai ta zo farsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha sai Allah ya aiko da wata iska mai karfi wadda ta ringa ture musu tantunan su ainihin ta ringa har kada mutane haka sannan Allah ya jefo wani sanyi sai abin duka hankalin su ya tashi gashi ba su yadda da Yahudawa nan ba ga abin da aka gaya musu su ma banu gadfan sun shiga yanayi duka dai abin sai zo yadda me su hankalin su ya tashi su kafiran makka da su yahudawa shikenan abu sufyan ya ga abin fa akwai matsala to annabi sallallahu alaihi wasallama da abun ya yi tsamari tsamari sai ce to yanzu abin da za a yi waye zai je ya je ya ga wannan rundunan ya saci hanya yadda zai je shiga cikin kafiran makkan nan a ga wani hali suke ciki don a san abin da za a yi aka rasa sahabi guda ɗaya da zai tashi saboda kowa ya shiga tsoro sosai don musulmai ba su taɓa tashin hankali a wannan lokacin irin wannan yakin ba annabi ya alƙawarin aljanna amma aka gagara samun mutumin da zai tashi a wani kauli an ce sai shi da kansa ne ya kira huzaifa huzaifa tun yamani ya ce huzaifa ka zo da ya zo ya ce kai za ka je amma na lamunce ma ba abin da zai same ka ya ce a lokacin da ya tashi yana ga tsananin sanyi sosai ga iska ya rasulullah akwai sanyi sosai sai ce to shikenan na lamunce ma Allah ya dauke ma sanyi ya ce a wannan lokacin sai ji kamar an kawo masa dumi ko ta ina a jikinsa sai ji sanin ya ƙaru ya ce to amma sharaɗi in ka je kar ka yadda ka taɓa wani abu ko ka yi wani abu da su kai dai kawai ka je ka ji mana labarin da yake faruwa ya ce shi kenan zai fi sai ya tafi ya je ya shiga cikin kafuran makka na cikin wannan sojojin duka yana zaga ya ce har na zo kusa da abu sufiyan ya ce na gan shiga shi furi yace ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karbi komai ba da na da kibiya ta ina nadawa na san da na gama da shi a wannan lokacin yace to amma manzo Allah ya ce karbi wani abu to shi kenan a lokacin kuma shi Abu Sufyan hankalinsa ya tashi sosai sai ce kai kowa ya rike na kusa da shi za mu yi magana don a tabbatar ba bako a wajen shi kenan yace Abu shi Huzaifa sai ce a wannan lokacin an ci kowa yake na kusa da shi ya san waye ne ya ce maza maza sai na rike hannun wani a ciki sai wani ta kai ne waye ban gane ba ta ni ne wani wani wani ai ba gane ni ba ne sai shi wani sanin ya shiru to shikenan da aka yi sai abu su gani ce to mu fa zaman nan zaman mu anan ba zai yi ba ba yaƙi ga sanyi ga iska ga waye ni fa na yi gaba duk wanda zai bi ni ya ji ta to kai ne shugaban yakin ba ya aka yi za ka tafi yace ni kam na shirya an ce raƙuminsa ma bai cire abin nan abin da ya turnuke kafafun gaban raƙumin ba ma ya yi yunkura sai da ya yunkura sannan aka cire sannan sai ya kora ya tafi to nan ne sai yakin ce ya wafi to sai Huzaifa sai ya dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa ga halin da ake ciki ga halin da ake ciki lalle sun watse sun kama hanya za su tafi to wannan shine yadda yakin ya kasance wanda ayoyin za su gaya mana a gaba to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu ya kuwar da kai imani ku sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'iman da Allah ya yi muku wannan ni'ima da Allah ya yi muku na musulunci da kuma ni'imar da Allah ya yi muku na tarwatsa muku wannan yaƙi mai ban tsoro din nan da dukkan kafiran makka da yahudawan madina suka haɗu akan za su zo su yaƙe ku Allah ya kwashe ku to ku tuna wannan ni'ima shine izda'arkum junudun yayin da rundunan yaƙi na tattarkiya suka zo suka haɗu fa arsalna alaihim rihan Allah ce a wannan lokaci din sai muka aiko musu da wata iska mai ƙarfi wa junudan da kuma runduna lam taraha da kasance suna kallon wannan rundunan ba shine mala'iku bayan iskar ma an turo mala'iku don su tsorita waɗannan kafiran su tarwatsa su saboda a samu a tsira to Allah ya ce to ku tuna wannan ni'imar da na mutu waskuru ni'matallahi alaikum izza'alkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira shi Allah ya tabbata bai gushe ba basiran mai gani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa na kunto ne ainihin ramuka na wannan kandar din gashi kuma Allah ya tarwatsa muku waɗannan kafirai ne
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الأناجر وتظنون بالله الظنونا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا Allah yake tuna musu irin ni'imar da ya musu na wannan yaƙi na tarwatsa waɗannan kafirai yake cewa izza'ukum ku tuna fa ko musulmai ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da su waɗannan kafirai yahudawa da mushrikan makka suka zo muku min fawqikum daga sama daga gare ku wa min asfala minkum da kuma ƙasa daga gare ku da inda yake da duwatsun da inda bai da duwatsun duka ko ta ina gabashi da yammaci duka suka zo suka tattaro suka cika madina suka zo muku ku tuna wannan abin da ya faru din wa idza ghatil absaru ku tuna lokacin da kuma idan da nunku suke ta karkata sun bulluko sun fito saboda tsoro tuna wannan abu wa balagatil qulubul hanajir da kuma lokacin da zukata suka ainihin su ma suka fito suka zo har kamar makogoro kowa yana cikin halin tsoro a wannan lokacin don ba a taba firgici ga al'ummar musulmi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama a zaman sa na madina irin wannan lokacin ba Allah ya ce ku tuna liman da muka muku da kuma irin halin da kuke ciki a wannan lokaci din wata zunnuna billahi zununa a wannan lokacin kuke ta zatin cewa Allah kuna ta zace zato daban-daban wayansu daga cikin sahabbai masu karfin imani suna zaton cewa lallai Allah zai taimake su saboda ainihin Allah ba zai kunyata annabi sallallahu alaihi wasallam ba wayansu kuma wanda suke da munafurci a cikin zuciyarsu suna gani fa to sai abin da Allah ya yi ba yan rundunan ya za a yi da su a sai abin da Allah ya yi to wata zunnuna billahi zunnuna هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك او ان ترينك لوكتي نا wannan yakin ne fa ibtuliyal mu'minuna aka jarrabi mu'mine mu'mine sun shiga jarraba wannan lokacin wazulzilu kuma an girgiza su an motsa su zilzalan shadidan girgizawa mai karfi kowa ya tsorita wannan lokacin tunda mun ce manzo Allah sai da yace waye zai je ga alƙawarin aljanna amma yawanci ba a tashi ba saboda an tsori
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كعبت أمس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم su sahabban annabi a tuna musu iz yaqulul munafiquna yayin da munafiqai suke fadi wallazina fi qulubihim marad da kuma wanda akwai rauni na itikadi yake a cikin zukatansu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an min alqawlin zan zan samu nasara akan sham da rum a kaza da sauransu nan suna cewa ma wa'adna Allahu wa rasuluhu kai mu ba abin da Allah da manzonsa suka mana alƙawari na nasara babu shi illa gururan sai dai rudi ne kawai ake mana
وإذ قال طائفة منهم يا آل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا أوضح فما هي بأوجه يريدون إلا فرارا وإذ قالت طائفة منهم يا آل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا هل يزدي يا رسول الله كأنبا تامسوا إذ قالت طائفة منهم yayin da wani yanki na jama'a daga cikin munafukai wadda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama din don mun ce maza Allah ya fito da sojoji guda dubu uku ne an zo a daidan wani wani dutse a nan aka tsaya to sai wayansu daga cikin munafukan suke cewa suke ga yan uwansu ya ala yasriba ya ku mutanen yasrib sai suka kira ma ba su ce madina ba sai suka kira yasriba yasriba kuma tsohon suna ne na madina kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam madina ma'ana gari wanda yake mai ana yawan yin zazzabi shi na ake ce masa yasrib da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai mai da shi madina ko ɗaiba ko tsaba ya mai da madina to amma saboda ɗaya tsammanin su na cin nasarar yaƙi din saboda tsoro da suke ciki da kuma raunin imani da suke tare da shi sai suke cewa abokanansu suna cewa ya ala yasriba ya ku mutanen madina la maqama lakum kai zama fa a wannan wuri bai kama ku ba ma'ana ku yi kokari farji'u ku koma ainihin ku koma cikin gari ku bar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunda babu alamar nasarar yaki su a wajen su su munafiqai din da wanda rauni yake cikin zukatansu sai suna ga junan su haka wa yastazunu fariqun minhum sai wa'yansu fariƙun minhum wa'yansu yanki daga cikinsu wa yastazinun nabiya sai suka zo suna dan neman izini dai a wajen annabi a irin munafurci munafurcin nan suna cewa ya na inna buyutana aura ya rasulullah muna so a dan mana uzuri za mu koma cikin garin madina saboda gidaddajin mu suna da matsala kuma ga yahudawan nan kar su je su mana barna don haka dan mana izini za mu koma ma'ana wasu bar annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mu'minai su gudu su koma cikin garin madina su bar inda sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam suke yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awratin Allah ya ce ƙarya suke babu wani matsala a gidajen su in yuriduna illa firara ba abin da suke ne suna so su gudu ne kawai su bar su ba sa so su yaki
ولو ذكرنا عليهم من أخبارها ثم تهل الفتنة لأتوها فما تلفظوا بها إلا يسيرا ولو ذكرت عليهم من أقديرها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا Allah tabaraka ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya suke yi suna neman yadda za su je su yi munafurci ne su guje wa yaƙi din walau dukilat alaihim min aqtariha da dai za a shiga a kansu a cikin garin Madina nan min aqtariha daga sassanin Madina summa su'ilul finnata idan da za a shigo madinan daga wayansu sassa daban a zo a same su sun masu irin finnata sannan a neme su da cewa su bar musulunci saboda munafurcin da yake tare da su da raunin imani da yake tare da su in ji Allah ya ce la'atauha da sun zuwa kiran ko neman da aka yi na su kafurta ne matsayin su ya kai wannan cewa inda kafiran makkan da su wannan yahudawan za su tsallako su shigo madina ta wani waje su zo su same su sai musu amma sharadi za mu bar ku amma za ku bar musulunci Allah ya ce da za su bayar saboda munafikin da yake tare da su la'atuha wa ma talabbasu biha illa yasira amma wa ma talabbasu biha ba za su iya zama kuma ba za su zauna a ainihin ita wannan garin madinan ba illa yasiran ko sai dan lokaci kankani wato in ma sun yi wannan suka yi kafircin to dan lokaci kankani ne ko za su zauna saboda annabi zai samu nasara in annabi ya samu nasara kuma za su zauna ne a cikin madina a haka za su zauna a dole ya to lokaci yayi alhamdulillah abin da mafaɗa sun fito ya lafiya musamman da mafaɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa a sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mu ya gafarta iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamin mu da malamin malamin mu Allah ya gafarta mu da alkhairi alfarman sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da yan uwa da suke kamun ruwa mu sha suna neman addu'a Allah ya biya musu bukatun su alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mu dukkan bukatun mu baki daya Allah ya samu da sunan da za a yanta a cikin wannan wata dukkan damuwar mu Allah ya dauke mana wannan kasa ta mu Allah ya ƙara zama da ita lafiya Allah kuma ya ƙara kama sauƙin rayuwa kuma sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وجاي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق نعرف وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام